أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى الدين بعد ومسلمين نائما سلم إن تأتين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da goma ga watan a ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da talatin da takwas za mu ci gaba da tasirinmu kamar yadda muka saba a yanzu muna minti da cikin suratul dukan ko na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين أعوذ من بالله فرعون إنه كان عاليا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yanzu Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da mana bayani game da butulci na ɗan adam musamman butulcin da bani isra'ila suka yi wanda har yanzu duniya ta zamanto gabaki ɗaya tana ƙarƙashin bone da kai ta da wahala wanda duk wahalan da ake ciki a duniya idan ka kasa shi kashi ɗari kashi casa'in duk bani isra'ila ne suke kawowa su suka hana duniya zaman lafiya amma kuma babu wanda allah ya musu gata ya musu taimako ya musu ya musu duk abin da ya kamata a yi wa ɗan adam na agaji kamar bani isra'ila mun ji dai iskan fir'auna da yadda aka halakar da fir'auna to fa an jefa a karɓo bani isra'ila ne daga hannun fir'auna saboda ya mai da su bayi yana kakkashe 'ya'yansu maza yana yayyankawa yana barin 'ya'yansu mata ƙibɗawa suna aura saboda ya shafe zuriyar daga bayan ƙasa wasu bani isra'ilan nan su ne jikokin annabi yaƙub wanda aka cuce su suka sha wahala kai na yunwa da fari suka biyo su ne tukunnan iyayensu ko da yake iyayensu annabawa ne suka uzura wa annabi yusuf suka fitar da shi daga garinsu suka sayar da shi ya zo ya samu taimakon allah ya tashi a misra a gidan wazirin misra kuma daga baya su ne babansu annabi yaqub ya sake turo su suka zo au har annabi yusuf Allah ya haɗa su da shi suka gane yanzu dai abin da suke gudu da hasadan da suka masa Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi farauta gaske aka tara su suka zama manya a misira da darajar sa lokaci bayan lokaci iyaye suka tsare ƴaƴaye suka tsare jikoki suka tsare ana tafiya ana tafiya har bani isra'ila suka yi yawa su kuma fir'auna sarkin misra sun giftawan misra suna ganin yaya wata ƙabila za su zo ta mamaye musu gari shine suka sa su bani isra'ila suka kallafa musu azabobi iri iri suka mai da su bayan suna bautar da su yadda suke so ba abin ya kai ga har kuma aka samu wannan mafarki da ɗaya daga cikin fir'aunonin misra ya yi cewa ya ga wani alama da take nuna wani bala'i da yake dokoki aka ce masa ai idan haka ne kuma wanda ya gani ya gani ne daga jikin bani isra'ila aka ce masa in haka ne to lalle akwai wani yaro da bani isra'ila za su haifa wanda zai zama sanadin gushewar mulkin shi ne ya kama yayyanka duk wani ɗa namiji da bani isra'ila suka haifa yana barin mata Allah kuma zai nuna masa gazawansa ya ɗauko yaron da zai zai ga bayansa ɗin ya ba shi a hannunsa ya sa shi ya biya kuɗin shayar da shi da ɗaukar nauyinsa da komai to ya ci annabi Musa kenan ya girma har abin da ya faru ya faru ya yi hijira ya tafi Madiyana daga Madiyana ya samu auren ƴar annabi Shu'aibu sannan ya gama ciwo aka ba shi dabbobin da za a ba shi ya taho cikin lokaci mai tsari yana tafiya a cikin jeji a dora sina'a har ya zo wajen jabal dur kuma Allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi a wurin aka aike shi gurin fir'auna ya zo gun fir'auna mun ji irin gwagwarmayar da aka yi tsakaninsa da fir'auna to Allah ya nufin to yanzu bari a tashi Fir'auna a kuma tsayar da bani Isra'ila aka kuma tashi Fir'auna aka tsayar da bani Isra'ila to amma kuma za su zo su zama bala'i wa duniya Allah subhanahu wata'ala ya ce ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين yana lissafa ɗaya daga cikin ni'imomin da ya yi bani wa bani isra'ila lalle mun tserar da bani isra'ila daga azaba wadda take ta wulaƙanci kakkace ‘ya'yansu suka kashe musu mai kashewa suka nutsar da shi a cikin ruwa muka ƙwace su a hannunsu muka kai su cikin gidajen da waɗannan mutane suka fita kamar yadda muka faɗa jiya ko ka fitar da su daga gidaje da makamin karim da ni'ima wanda suke suke duka ka zalika wa aurasna bani isra'il aka ba wa bani isra'il menene azaba mai wulaƙanci ne fir'auna muka tsayar da su daga fir'auna zul autadi sarki ne turaku turakun azaba turaku za a kakkafa a kan dutse ko a kan rairayi guda hudu in mutum ya yi laifi a ɗaure hannunsa a wancan turke a ɗaure hannunsa a wancan turke a ɗaure ƙafansa a wannan a ɗaure ƙafansa a wannan da baya yana kallon rana haka za a bashi ta shan wuce shan rana ya ta shan zafi har sai ya gama ko a kashe shi ko a bashi ya mutu a haka to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsere da su da gare innahu fir'auna kana aliyan ya kasance mai girman kai mai ɗaukaka kansa ya kai inda bai kai ba min al-musrifina yana daga cikin masu barna a sarakuna yana cikin wanda suka yi barna a duniya wanda ba a yi irin ta ba har ya tsarkake kansa ma saboda yadda ya gaba mai ce masa komai babu mai challenge kasan kalan yana maganin shegantaka idan mutum ya ji shi kaɗansa yake fassamawa yake yake so zuwa abin da ya ba ne sai masa ukon kowa na tsoronsa to sai fara ganin shi Allah ko a yanzu sai ka ji mutum yana cewa ba abin da za ku yi dai na yi ni ne uban ku ni ne uban ba yi haka bane a ƙasar nan kuma Allah ya nuna aya yace ba kai ne uban ba kai ne uban ba mutum har har kashi biyu a kai haka ko kuma amma na baya suna wa'azuwa ba su wa'azuwa sun ne ce shi ne ai shi ne to me kake nufi kai ne komai a ƙasan nan kai ne uwa kai ne uba sai abin da kake ai dole mutane sai Allah ya ce kuma ba kai bane ya dauke ka tattali da kai sai fatta kai ya kawo wani wani abin tausayi kuma shi ma wannan abin tausayin yana zuwa yana kamawa wasa wasa wasa wasa kaman za a zama akwai akwai wa'azi a cikin gare shi game da waɗanda suka gabace shi ina shi ma sai a ga ya sake komawa mazaunin najiya haka dai abin yake gudana to fir'auna ya kasance daga cikin masu tsaurin kai wanda har ya ga cewa kawai ma ai shine Allah kawai wala qad tarnahum haqiqa mun zabi bani isra'ila ala ilmin ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم من ذات بني إسرائيل يا أبنجي كاسم أبن بني إسرائيل ذات ذات زوا بتنا كذا إذن من أهل سني أكن سني ممكي لا يسأل أما يفعل ko mu yusa na Allah ba tambayar sa me yace a shi ya ce ga da ma yace da sanin mu da halin su karku dauka ka san dan adam zai ce ka ashe wani haka zai zama in yi ta goya masa baya in yi ta saure masa gidi ashe zai zo ya zama mun bukilu da na sani ko ba haka ba to Allah ya yi karo da wannan kar ka zo ka ce wai a ai Allah da ya san haka da shi da bai yi bai ta ala ilmin dan adam ne makawo shi yake ni ne bai sani ba zai dauko kara da iya shi ko ba haka ba yawa ko kuma wai abin da Hausa suke cewa wai wai ne ne wai tsacciyar mage ba ta mage dama duk in so ta kai ba kai kare ne ta tashi ba to Allah ke ni shi ba sani ne na zaɓe su alal alalina bisa ta halikai to kaga nan Ubangiji yakan yi wata magana sai masana ne za su fayyace to dan an ce an zaɓi bani isra'ila alal alamina shin ba mu ba a gaskata abin da suke cewa ba they are the pure creation of Allah subhanahu wa ta'ala ku kadai ne zaɓaɓɓu a a malamai suka ce alal alamina anan ai alami zamanihi ba wai alami na ba ai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wa'anda aka zaba alal alamina muna da hujja ko ba mu da shi hujjan mu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ko ba haka ba to to su an zabe su ala alami zamani an zabe su akan talikan zamani sai mu ce sai bani Isra'ila yanzu su wajen ba Yahude sauran nan ba mutane ba Netanyahu ne yanzu shugaban ko Netanyahu ya yi wani ko ya yi wani jawabi yan wata biyu ko lokacin dai da Trump ya hau shugabancin kasar nan ya ji ya samu irin abin da yake so yana cewa shi ba ruwansa da kasashen musulmi ba sai ya yi hulɗa da salat yake cewa ai mutane ba ai ba mutane wace muku mutane wace muku baƙaƙen fata mutane ne wa ya ce muku laraba mutane ne who can you that they are him they are human being they are not human beings at all they are not human beings Yes, possibly you will see the face. Uh, our face is like their own face. Ko ba haka ba? Yes, but they are human. The lizard and the crocodile is not the same. Ko ba haka ba? Who ne crocodile? mu ne lizard yake haka za ga fuskan kadangare da fuskan kada ko dori ko dori na daga kamar ɗaya ne amma yana ɗaya ne ce ba ɗaya bane saboda haka mu ya ce ya zazzage mu yace in kana son ka ga inda za a yi kana son ka yi renon bacteria ka kai afirka a je a maka renon kana son cuta kana son menene haka ya ta faɗa yace ba mutane bane yace kuma don't kill africans kar ka kashe yan afirka don shi afirka kar ka bata hannunka da jinin dan afirka bakin fata ko balarabe ka dauki jinin ka ka je ka kashe jinin sa ya tafi farkamu ya taba jikinka ya nagarta ka kar kai haka give africans weapons give arab weapons ku kill an otar zan arab ka ba wa balarabe makami ya kashe maka balarabe ka ba wa bakin fata makami ya kashe maka bakin fata me yake faruwa eh aha wayannan su ne yahudu sai yasa ba ake ta yahudu tuba babu eh ka ba wa wai ka ba wa dan afirka makami ya kashe maka dan uwansa sai ka zo ka yaki amurka ka tattaka baka za ka yi wasting din wata za ka yi wasting za ka bata jikinka za ka najasta jikinka ka ba wa bakin fata makami ka tara wasu group a afirka ka ba su makami ka ce musu jin su yaƙi yan uwan ko su karɓi su ko mai ne sai su kakkace maka yan uwan ko balarabe shi ma ka ba shi makami sai kakkace maka har sai suka faɗa wayannan masu neman gyara ne saboda haka haka yahudawa suke su dama Allah subhanahu wata'ala ya ce sun ce laisa alaina fil ummina sabil babu wani laifi duk abin da muka yi ma wanda ba bani Isra'ila ba ba komai bane mu yanzu muna kuka muna ganin suna yanka Falastina ko da sauransu to akwai ba Yahudan da yace kuna gani kamar wai an kashe wai ba wani abin nan bane kaji nawa kake yankawa kaji tausayin juna yau da haka ba su ɗauki ɗan adam a matsayin ko ba wai musulmi ba fa ba wai musulmi ba ba wai musulmi ba ba wai bakin fata ba ba ka san dalilin da sa hitler ya ta kashe su ne ai ya karanta da protocol ne wani littafi ana ce masa the protocol the protocol idan ka karanta the protocol za ka san ba yahude babban la'anar Allah ne a bayan ƙasa filan ɗinsu shi ne sai sun gama da duniya kaf su ba su damu ba su kansu kawai suka sani su ne su karɓe tattalin arzikin duniya su karɓe komai na duniya suka komai ɓarnar da kake ganin nan su suke bunƙasawa a yanzu bala'i ne har a amerika su kansu amerikawan asali yanzu yahudawa sun gama da multimillionaires ɗin amerika duk yahudawa ne sauran kuma wannan asalin jikokin indiyawan dajin nan duk sun zama slave bayi kawai suna nan a kamfani suna fama da wuta da karfuna suna ta aiki duk abin da suke tara suna tara ma yahudawa ne shi yasa ma da hitila ya ga abin da suka yi filan ya har musu ya yi ta kashe su da aka zo kwatansu suka fantsamo suna neman taimako suna neman ceto tunda Allah ya lama ya la'ance su tunda yace su shiga alƙarya suka ki ya rinka fantsama sai ya raba su da ƙasa kuma ya alƙawarin duk wani generation bayan generation za su yi barna kuma Allah sai ya halakar da su to da suka je majalisar ɗinkin duniya aka yi shirye su ba yahudi da yake mutanen turai ƙasan turai amerika da ingila da faransa da suka fahimci cewa idan aka bari suka fantsamo daga jamani a matsayin yan gudun hijira amerika za su tafi da ingila da faransa nan ma kuma ba tsira za su yi ba sai suka ce a loda su a jirgin ruwa a kai su gabas ta tsakiya shine aka loda su a jirgin ruwa aka yi ta kai su bakin ruwan falastinu gabas ta tsakiya in an je a tsaya a gurin shin yaya suka yi ta sauka suna shiga cikin ƙasar falastinu suna ta sauka larabawa sai ta ga abu yaya irin wannan gudun hijirar ne da sabon kuma suna toshe kasan su kar a je gudun hijira to irin wannan gudun hijirar sai suka yi ta toshe kasan nan laraba suka fara ganin yaya abubuwa ana ta sauka musu kasa ana mamayewa sai a kawo musu tanki an zo aka laraba suka ce yaya ne ke ba ku tsaya ku tsaya bari sai an je majalisar ɗinkin duniya a yi zama a gane yayi ku ku saurara dai yanzu tukunna sai mun yi zama a majalisar ɗinkin mu ga yadda za a yi kenan aka ta ba su kuɗi da taimako masu maza ku yi ta yin gidaje ku ta yin suka shiga jeji suka yi ta yin gidaje suna ta zama suna ta zama sai da aka ɗauki lokaci tukunna aka ce to me ne kukan ku larabawa suka zo majalisar ɗinkin duniya ai wasu bani isra'ila sun zo suna ta mana a ƙasar mu mutanen falastinu mu ba mu yadda da wannan larabawa da afirka muka ce a'a ba a yadda ba gaskiya wannan ba daidai ba ne ya zan mutane za su zo su mamaye ƙasar wasu aka ce to shi kenan bari za mu kafa kwamiti su je su duba su ga me yake faruwa nan ma aka rike bureaucracy ana ta dan daukar lokaci yadda za a saba kwamitin sai da suka daɗe da faɗi to sai kuma a ƙasa ƙasa kuma ingila ta kawo musu makamai ta babba masu ƙarfi da faransa bayan an ba su makamai masu ƙarfi an mune ne kuma aka je aka duba gurin to sai aka dawo aka ce kai gaskiya ku ba ku da tausayi ne kutula ya kakkashe su miliyan suna neman ɗan mafaka yanzu duba a ɗauko hotuna yanzu wannan gari guda yanzu garuruwa masu gidaje da komai yanzu wa'annan duk a ce su wuce su tashi ina tausayi a nan wani bai huce da kurkura da jirin ya zo tsakiyar majalisar cikin duniya ya ce a a a tuhushiya ya faɗi yana kuka wai ina za su kan su ne su a duniya shi kenan sai sauran mutane dama an shirya ne sai afirka wasu yan afirka to abun fa abun tausayi ne wannan ya bara ta abun tausayi ne in ka ce to a yi ƙuri'a da wanda suke son su tashi da wanda ba su son su tashi to an riga an karya zuciyar mutane da lakon mutane shi ke nan yawancin yan afirka ma masu wawaye suka ce su kawai ɗan wannan gurin an yi abar musu wani wasu larawa wasu kuma kasashe ma ya abar musu shi ke nan aka yi kotu ne ya zama sun yi nasara to a ɗan bar musu na ko kuma kar ku yadda ku matsa kar ku yadda ku matsa iya inda kuke nan yanzu ku zauna a gurin har sai majalisar ɗinkin duniya ta kama muku muhalli to shi kenan sai larabawa wasu da kai ba su yadda ba aka dan fara fiye fiye yaki da sauran sai aka ba su karfafan masa da aka yi yaki sun zamanin jamal abdul nasir misra suka jagoranci wannan yakin yaki yana tafiya yana tafiya yana tafiya kamar za a yi fara ina kara jiragen saman yaki da me da aka ba su fita da misra shi misra misra ita jagoranci ita ko ba kuɗi ta ce da shi ba jamal abdul nasir ciwon zuciya ma ya kama shi rasu saboda bacin ran abubuwan da ake yi da ƴan uwansa mata kai tun da suka sa shi kenan an wasa da ya zo ya karɓi shugabancin ƙasar da ya zo ya karɓi shugabancin misira suka ce to yanzu abin da ya sa ake ta abubuwan ya fara karyewa yakin larabawa ya fara karyewa na haɗin kai wanda misira take jagoranta rashin kuɗi ne isassu suka tashi ya je saudiya ya je kasar ya je ina ne suna neman taimako a haɗa kuɗi wanda za a zo a tsara tsara makamai shikenan saudiya suka nuna shi a cikin jarida cewa ga sarkin misira dama ga bane tsakanin saudiya da misira sai ga shugaban misira ya zo bara da kokon bara haka a matsayin bara ce aka tura aka nuna ya zo bara a saudiya wannan cin fuska da cin mutunci da aka yi wa anwar sadat shi ke nan zo shi sun haka ne maki ya zo ai ba wa kansa yake yakin ba ai yana yaki wa larabawa ne gaba ɗaya tunda haka ne ma shi ya zo ma kawai a zo a yi sulhi tunda ma ƴan uwansa ma suna ci masa fuska suna masa wulaƙa shi ke nan da nan aka zo aka yi sulhin camp david daga nan kuma shi ke nan isra'ila ta samu gindin zama har yanzu kuma shi ne take ta daɗa buɗawa tana tafi to yanzu babban filan ɗinsu shi ne da a misira suke ko fir'aun ya matsa musu an kwace don haka tarihi ya tabbata su yan misira da a falastinu ma wurin su ne madina ma sun zauna duk wannan shirmen da larabawa suke yi to yanzu sun yi babban mob da babban plan na largest isra'ila lafiyarci isra'ila wanda za su zo su kama sun gama komai sun jira suke yi wannan abubuwan da kuke gani yana faruwa a karya gaddafi a karya saddam a karya bashar asad waɗannan masu ƙarfin ƙarfin waɗanda su dama da yama wanda dama su ba su ba da kansu ga baki ɗaya wa turai ba to wai su ne threat su ne haɗari ga Isra'ila da za su hana Isra'ila ta yi lajar Isra'ila. Don haka ake kakkarya masu ƙarfin dama babbar wanda ta tsaya gaba da gaba suke Siriya suke faɗa da Isra'ila har aka yi ta faɗa a kan tuddan gonar. To yanzu an gama da Siriya an gama da an karya ƙarfin Libya an karya ƙarfin Iraki an karya ƙarfin yaman sudan ma da suke dan abubuwa ita ma an raba ta an karye karfinta to yanzu karshe gawan karshe ita ce siriya to daga gamawa da siriya allah ya sauwaka za ku ce na ba ku labari wayannan shara suke ganin saudiya qatar rena ne kuwait ne duk shara suke ganin sa matsayin famfo suke ganin su don ba su da wani kalbi ba su da su kawai in sun tashi yin lajin isra'ila kawai sai dai na ji ana cewa sun mamaye kaza sai dai bamu san allah ne zai yi ba tunda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisham alaikum bisham alaikum bisham manzon allah ya nuna sham ita ce mu a riƙe ta da kyau kuma an nuna cewa rigiman nan na bayyanan mahadi da bayyanan annabi isa duk a san za a yi wannan in ita ce ta kusa to kowa ya yi shirya mun yi kusan azifatul azifa laisa lahalin dunin lahi kashifa kuma da irin ta yadda ake waɗannan yaƙe-yaƙen kai ka san akwai wani movement na duniya da ba akwai wani haɗari babba duk abubuwan da malamai suke faɗa ko mai makandaniya maganganun da yake yi mutane su yi tafiya na wajen kaza suna neman ruwan sha suna neman yanzu ba ka ganin wannan hijira a ita ce ai mutane sun za su ya buɗe jikoki na sa dantin awaki babu wurin gudu duk shi ne ai wasu abubuwa ne na hadisai yake fassarawa saboda haka yanzu kuna ganin dai kowa yana fahimtar inda duniya ta doka amma mu kuma an bar mu a kai mushriki ne a kai ɗan bid'a ne kai a kai kai abubuwan da muke ta fama ke a maimakon a ce musulmi sun fuskanci gaskiyar matsalar da suke fuskantar su ko ba shi ne yake gaban Allah ya sauwaka Allah ya ce wa atainahum min al-ayati wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin mun ba su ma fihi bala'un mubinun abinda a cikinsa akwai jarrabawa a fili min al'ayati daga ayoyin Allah ba ayoyi na littattafai ake magana abinda zai nuna musu Allah Allah ne su yi masa biyayya su yi imani ba wanda Allah bai ba su wani gata ne bai musu ba mutanen da aka ce su shiga birni suka ki shiga birnin nan suka yi tawaye suka ce aka ce su yi yaƙi suka ce ba za su yi yaƙi ba sai za ba an tawarar buka faƙatila inna hawo na ƙa'idu marasa kunya ne marasa kunya in ƙarawa aka ce su shiga su shiga wannan birni su yaƙe su suka ce inna lan narkulaha ma damu fiha matukan suna ciki ba za mu shiga ba har Allah ya la'ance su yake muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi suka shiga ƙayamuwa sai sun yi tafiya sun yi tafiya kaman ga su ga garin sai Allah ya sake fatar da su sake zagayawa a ɗan wannan sakin da suka rinƙe wannan kuma a haka wai sai aka ba su manni da salwa ana aiko musu da soyayyen tsuntsu ana ba su ruwan ruwan ruwan ruwan daɗi na darɓa suna sha a wannan tsakani aka wazallan na alaikum zama kai a haka tun da tsananin zafin rana ne aka tinka kawo girgije yana musu inuwa duk wannan abin da Allah ya musu amma ina wannan duk Allah yana gaya mana ne to ku za ku musu gata wani gata ne ban yi musu ba Allah yake faɗa amma har yanzu laraba da musulmi in kasa ganewa sai a je majalisar ɗinkin duniya a zauna a yi mitin to ku kiyaye ga wani sabon doka kaza kaza bayan Allah ya gaya mana kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum duk wani da aka yi wani cin wani agreement to za su zo su yi violation din doka za su karya kuma haka ne kullum abin da Allah ya gaya mana shi yake tabbata an gane to Allah ya ce mun musu wannan baiwa na'am
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين inna haƙula'i ya rasulallah su kuma waɗannan jahilan mutanenka larabawan makka su kiɗimammu ba ba su san ma me suke ga masu ilimi da gefen su lalatattu a madina lalatattu a kudu ba su- sun ilin Allah sun san Allah gaskiya ne wayannan kuma kana kokarin ka jawo su su fahimci gaskiya su kuma saboda jahilci la yaqulu na jawa suke in hiya illa mautatun al-ula ba wani rayuwa idan muka mutu shi kenan ka mutu kenan har abada dama an halitta ka ne for one life ya abin da za ka yi kawai ka yaji rabon ka in kana yi rabon ka shi kenan in ka mutu shi kenan Allah haka suke faɗa ana cewa ma na hannu bi mun sharina mu ba za a tashe mu ba in mun mutu na'am فأتوا
ce بآبائنا إن كنتم صادقين
fatu da aba'ina in kun ce ana tashi to ai gashi nan a fili bismillah ku taso iyayenmu mu ga sun dawo da ransu in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne na'am أقول خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين an khairun mutanen ka na makka su ne a mafi alheri su ga irin wayannan mahallai ba a keta da mutanen makka zuwa ko ina don wannan yana ta'alluki da tarihi yana ta'alluki da hadas wanda sun riga sun faru ba za ka to tafsiri da ce a'a nan ai abin da ake nufi duk mai hali irin wannan ba a'a nan ana magana ne specifically khasatan da mutanen makka tambaye su ya rasulullah zuwa zai tambaya mutanen makka ahum khairu shin ku mutanen makka ku kuka bi alheri ku kuka bi wayewa ne am qaumu tubbai ko mutanen tubba'u sarkin yaman wallazina min qablihim da al'umman da suka gabaci mutanen tubba'u sun yi kafirci a halakanahu da kuma suka yi kafircin muka halakar da su innahum kanu mujrimina su sun kasance masu manya-manyan laifuffuka ne an ce shi tubba'u sarkin yaman ne yana tafiya da yaƙinsa mutumin kirki ne Eh, wasu su ce annabi ne wace a'a ba annabi ba ne shi dai iyakacinsa sarauta ne amma mutumin kirki ne wanda yake kira akan addini cikin sauran addinin annabi isa da annabi musa haka suke faɗa to shine an ce yana da malamai zaɓaɓɓu guda goma wanda har ya zo da su madina ya zo ya samu yahudawan madina yake tambayan yahudawan madina wannan wani gari ne suka ce nan garin hijira kenan wanda annabin ƙarshen zamani zai zo ya yi hijira ya zauna a gurin to da ya ji wannan labari ya ji daɗi da yake mutum ne salihi mai imani da Allah sai ya rubuta takarda yace ga wannan takarda a bayarwa shi wannan annabin in ya bayyana cewa ya yarda da addininsa ya yi imani da shi in ya samu rayuwarsa ta kai zamaninsa zai karɓi addinin zai kuma taimake shi in kuma ransa bai kai ba to ya shaida dai wannan takarda tana nuna ya shaida shi yana cikin muminan da suka fara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan takarda haka ta zauna a madina a hannun zuriyar larabawan madina wanda ƙarshe cikin wa'annan malaman da ya zo da su guda goma an ce abu ayyub al-ansari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa yana da cikin jikokin wannan malaman kuma a ta wurin su abu ayyub al-ansari aka samu wannan takardan aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ya kuma yaba masa ya kuma ce yana daga cikin mu'minai mutumin kirki an samu hadisai da yawa kamar yadda Sahalu dan Sa'ad Sa'idi Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu subban kar ku zagi kubba'u fa innahu kad kana aflam ya musulunta tunda ya rubuta wannan takarda kamar ya zo wannan ka duba cikin tafsir ibn kasir juz'i na hudu shafi na ɗari da arba'in da biyar kuma imam al-qurtubi ma ya kawo wani abu makamancin wannan cewa tubba'u ga takardar da ya rubuta wanda a ciki ya yi bayanai masu tsawo wanda ya ce ni ina son addininka ina son sunnanka na yi imani da ubangijinka na yi imani da dukkan abin da ka yi imani da shi da abin da ka zo da shi kuma a ƙarshe aka ce a takardar ya rubuta lillahi al'amru min qablu min ba'd to imam al-qurtubi ya kawo wannan a juz'i na 16 shafi na ɗari da arba'in da shida na tafsirin to su ne mutanensa tsawon musulmai ne wa'inda suka kafirta daga cikin mutanensa Allah ya ce ya halakar da sai wa'inda suka yi imani da shi ya bar wato izina ne ga mutanen maka su ma in ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai mutu yadda yau mutanen tubbau ya halakar da marasa imanin su ya warkar da wa'inda suke masu imani na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce innahum su kanu sun kasance mujrimina masu manya-manyan laifuka ne muka halakar da su na'am وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين to dai har yanzu raddi ne ga kafiran da suke marasa imani da littattafai wanda suke cewa ai rayuwar mu kenan na mutu wa na haya ko wa ma na hannu bi mun sharira mu za mu mutu ne haka za mu yi ba wanda zai tashe mu Allah subhanahu wata'ala ya ce yanzu ka duba girman sama ka duba girman ƙasa ka duba irin abubuwan da Allah ya sa a cikin aflaf na sammai da irin tasarrufin taurari da suke yi da al'ajramul kabira wanda suke yawo a cikin sammai su rana su wata su menene da kuma yadda Allah ya yi duniya ya yi garuruwa ya yi mutane ya zuba dabbobi ya yi komai da komai duk wannan ya zamanto kawai wasa ne Allah ya ce ba haka ba jahili shi yake da wannan tunani ma khalaqana samawati wal arda ba mu halitti sammai da ƙasai ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su la'ibina muna masu wasa ba manufa shi ne muna masu wasa ne ha kawai kamar yanzu ne a ce ba za ka yi ba kai niyan gida ba kawai sai ka kama gini ka yi gida sai ka kofa ka yi menene a ce me za ka yi rauni na ce dan wasa na ne ina shirye shiryen abu ba ka yi ba ka da niyan ba ka da manufa babu wani magana a ɗana ne ko a zan sa gida na ne ko kuma a zan yi asibiti ne ko ba wani kawai ne dai kana yin wani abu ne wanda ba manufa sai ai kuma ba haka kuke yi ba kuma kanku mutane kun tashi gini ba haka bane duk wanda kazo ka samu yana gini in ka tambaye shi me kake nufi a nan sai ce a a a zan gina gida ne in tashi dan gidan mu ya cika ko kuma a a ni inda nake ya ishe ni amma ana ba su da wuri shine zan mutu mahalli ko kuma a a ina neman in waje ne da zan dan samu na kashewa in zuba haya ko shaguna ko menene ko wata ma'aikata ko wata masana'anta ko gidan bulo ko gidan biredi ba haka bane akwai ne wani manufan da yasa kake wannan gini to sai Allah ne ya gini haka a banza baya da manufa wannan ma rashin mutunci ne kai dan adam da aka halicce ka kai aikin ka akwai manufa amma Allah na shi babu Allah ya ce babu ma khalaqnahuma illa bil haqq ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما فمهلك سمي با دكتي إلا بالحق سيد وتكبر منفع shine a zo nan a ga wanda zai yi biyayya a ga wanda ba zai yi biyayya ba nan gidan shuka ne wanda za a yi girbi a can lahira saboda haka nan ne gidan aiki can ne gidan sakamako yau wato asalin manufan Allah kenan to amma wannan fa duka ba wai ana yi da bani Isra'ila ba ne a bani Isra'ila sun san wannan sun karanta a cikin Attaura ba ana yi da Kiristoci ba ne sun san wannan sun karanta a cikin Injila ana yi da kiɗin mangone jahilai arnan Makka wanda su kuma gabaki ɗaya sun mu hukumu umu ne a dunane suke kwakwalwar a soke take a wannan lokacin ko su cewa suke yi kawai kawai kowa ya zo da rayuwarsa babu manufa babu wani dalili da yake su ba ilimi ne da su ba kuma mafi yawanci addini bai yi shigo musu ba to su ake wayar musu da kai shine Allah ya ce walakin na akasarwahum shine mai tafsiri yace kuffaru makkata wato mafi yawancin arnan makka su a wannan lokacin la ya alamu na ban san Allah na da manufa ba a cikin halitta dan haka ake ta fama da duhun kan ya kai duhun kai zai ga mutum wai da sassaƙa itace ya dara ce Allah yana fatuwa yana gane shi waye girma wani wai ya kamata tsane ya girmama yaya ko ba haka ba to kai da kai kai itacen ka sassaƙa itacen kuma wai shi kuma kai ka dawo kai ne kai ce bautansa ko kuma mutum ka shuka dabino a gonan ka sai yayi girman ajuwa ka ce ko ka dunkula kai komai wai kai kuma Allah kuma sai ka dawo kana da dabino ka rashin basira har ya kai haka an gane to su ake yi da su su gane addini su gane cewa duniyar nan da aka yi akwai manufa kuma su ne da suka gane Allah ya taimaka kuma suka dawo su ne suke wayar da kan kowa kuma Allah ya yi musu dama canza sanan sanan din duka Allah ya nuna wannan dattijo mai albarka cewa sanan ɗinsa shi ne sanar shi ne zuriyar su ce zuriya nasar din su sune nasar al-mubarak duniya ne albarka to an dauki ɗaya reka reka haka yadda haka ne ya rufe ya lalace su ne bani isra'ila dama annabi ibrahim yana da bangaren ishaqa yana da bangaren isma'il to reka ishaqa shi ne ya rufe ishaqa dama shi ya yi isra'ila din shi ne annabi ya ko annabi ya kuma ya yi asbaru wayan asbaru cikin su ne suka je suka yi hatu sai zuriyar har an fara bayan isra'ila to tunda wancan rashin ya rufe ya lalace aka ce bari a ɗauko a ɗauko azafa daga jikin annabi ibrahim shi ne rashin annabi isma'il wanda shi annabi isma'il har jikokin sai gangarowa zuwa adnana daga adnana har gangarowa har hashi har kan abdul muttalib harkar abdullahi har kuma aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda su wayannan an Allah subhanahu wataala ce ajiya na ne da nayi rizalin a cikin sahara ba a ma son a shigo ma su ba wani abun fadayi bane a wurin sarakuna tunda babu wani tarin dukiya a wurin sai sahara sai wahala suna nan ya faɗa suke da junansu akan jahilci su babu wani development na birnantaka babu komai to su wani rizabi ne da Allah ya yi a gurin kuma ya yi training din su wannan faɗa da suke da junan su sun daɗa samu sun samu ƙarfi masu ƙarfi ne masu faɗa a cikin yaƙi da kura idan suka samu dandamalin ƙasa ma to aka gama musu wannan ajiya da Allah subhanahu wataala yi to sai dauko ta ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta zama sojojinsa ta zama ma'aikatansa wannan kwakwale masu kaifi masu haddan baizoki dubbai lokaci daya su ji ta haddace aka yi zaɓi sun su don samarta daga an kawo littafin nan mai girma ƙur'ani sai kawai ƙwaƙwarwar ta ɗauka kawai ta haddace wannan result da Allah subhanahu wata'ala ya yi sai aka dawo da addini ta hannunsa aka da ya kawo duniya da baki da kuma Allah ya fita wato manufarsa da da samar da addinin musulunci a cikin نعم إن يوم الفصل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون na yawan fasili ranar rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wato yawan kiyama sai aka kira ta da suna yawan fasli ranar da mai gaskiya zai gane gaskiya yake kai mai ƙarya zai gane akan ƙarya yake kowa ya fahimci kansa da kansa baka bukatar a maka bayani in ka zo wurin kawai daga ganin an yi tashin alkiyama ka ga nan ne kenan dama ta ce ba tashi ko sai kaga kuma an yi hasharu an tattara mutane an je filin kiyama kaga ka ga na biyu kenan sai kaga uzlifatil jannatu lil muttaqina wa burzatil jahimu lil gawina kaga na uku kenan kaga sirai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga an aje mizanin auna ayyuka to da sauran magana ne babu sauran magana yau mun fasili kenan ranar bambanta ko gaskiya da ƙarya ranar hukunci kowa wanda ya ce ya ɗauke sai wannan alallahi amani ya je aiki ya ce dan ya je gara ba ta ce to aka baje ya kolin sa ko ya zo baje kolin sa a wurin ma ga yadda za ta yi ci gara ba ta a banza yawwa in Allah azalimi ne sai mu gani ka gaya mana wani ya yi ta bautar Allah ya ta ibada ya duk bautan banza yake ko ko alam banza ne kai ko mai mun jari mai wasan banza ne fasikanci ne istanci ne ko mai dai kuma sai Allah ya tura ka aljanna wayannan kuma ya kai wuta ka rubuta kanka wallahi ko ba haka ba mutum ya roƙi kanka ka jajiya ka yi zina ka yi tata ka yi iskaci ka yi tsaki ka yi komai dan kai ne dan gatan Allah kai sai Allah ya ɗauka ka sai tsumbula ka aljanna saboda kai ka gane su malamai da basu gane ba da mutane kirki masu bautar Allah su yi ta ibada su yi ta tasbihi su yi ta la ilaha illallah su yi ta salloli su yi ta azumi ba su gane ba su suka yi wahalan banza ko ko da an kai ku aljanna kai sai a kai ka firdausi ku kuma sai a ajiye su a jannatin ma'awa wannan shine zatanka to bari mu je yawmul fasli yawmul fasli ne ai to shi yasa ranar yake da suna yawmul fasli eh yanzu kan kai ta turu su kai ta maganganun banzan ka kai ta rukin kai ta ta rukin ka kai ta ta ta gure ta gure ta na banza amma in an je ranar ranar za a baje koli an baje koli kowa ya gara banza Allah ta mu dace to miqatuhum Allah ya kira shi miqati matattara ke mara hada kenan mara dan su ne kajima hu ajma'ina gaba daya saka hurin farko da na karshe fasikan farko da na karshe mu'minan farko da na karshe miqatin da ya hada mala'iku ga kuma kutu hati sama'u fakalan abwaba siratul jibal fakalan saraba sai a babbar sama sai ga mala'iku suna sauka duk mala'ikun da Allah ya tsaya da tsara duk aljanu sai suna duk dabbobi sai suna sai kaci ke matattara ke yau mun hace ranar tattaran matattara kowane irin abubuwa da Allah ya yi za a haɗu abun kunyan da kayan Allah da su ta ba tun daga waɗanda aka halitta na zamanin annabi Adamu har zuwa ƙarshen ranar da aka yi busan tsaho kowa yana ji za a kira sunanka la yazalu al-insan yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba kana ƙarya kana tarairaya ƙarya abun yin ka kenan ta zama sana'a har a rubuta ta a wurin Allah da sunanka maƙaryaci to a filin kiyama sai a ce wane wane maƙaryacin nan ya zo nan an zo maka isabi duk mutanen filin kiyama sai a zo ka kana rasowa wala ya zaga insani ya duk wa ya taharrar sidika hatta yi kusurwa inda layi sidika ke wane wane mai yawan gaskiyar nan sai yau mutum na sarayi akwai wanda za a lullube su amma wanda za a bayyana na ya fi yawa saboda Allah adili ne yana son ya nuna wa kowa cewa ga abin da ya faru kuma an zo ma a ce ai da ra'ayi ta baka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai ka karanta ko kuma Allah ya ce a tambaye ka me kace so yayi maka shaida a barka bakinka ya faɗa ko kuma gaɓoɓin a bar wani abu daga jikinka ya yi magana sai a sai ka tuna baki ta baki yana da sukutan sai da sukut da baka a a a samu wani abu dai daga jikina ya ubangiji sai to shi kenan baki ke su gaɓoɓi ku yi magana sai hannu ya ce ni na je ku kaza na yi kaza na taɓa kaza na ɗauki kaza na yi kaza kafa da ce da ni kafa na ta aka taka aka je wuri kaza aka wuri kaza al'aurarka da sai an yi kaza ga dukkan abin da yake jikin ka yayi magana in ka fara da suka yau ma alaika kai da kanka kai wa kanka yi tsari mu muka yi sai ka sai mu sai ce wai kai san ba ku nake karewa ba in an shiga jahannama wa za a gasa kai ido kai kafa kai hannu kai ba ku ne za ku gasu ba sai to an tsaka lallahu lajin a kullu shay Allah da yake sa magana wa rediyo shi ya sa mana ai duk wannan abubuwa da kake gani ayoyi ne daga Allah in kana da wancakkiyar kwakwalwa Allah ya sa maka zuciya mai haske to wannan shine ma'arifar da mutane suke ta shiru sai kasancewa Allah shi yake komai yanzu da an ce gabobin ka gwiwar ka za ta yi magana ka ce wannan busheshen abu to ga wani busheshen abu nan mai batir yana magana ina ce shi kenan tun anan dai ka gani sanurihi mu ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim ga busheshen abu nan mai batir ina ce wannan kan kashi ne ko a jefe ka da shi goshi ka ba zai mace yi shiru ba to yana magana to shi ya wuce ma magana abinda Allah bai ce gabobin ka za su yi ba ma wannan gashi nan tun a duniya shi ya hoto yake nunawa browsing za a iya nuna komai in an dauko kana yin magana ya dauko maka ce masa a lokaci kaza bane zai ce karfe kaza ne na minti kaza yanzu wannan handset din nan da aka yi recording ne handset din baya da bukatun ne sai yana cike tayar din karfe kaza da minti kaza a ce a'a ana buɗewa hisabi zai fito karfe kaza ne da minti kaza lokaci kaza sakan kaza aka fara kuma zakan kaza aka gama duk waɗannan ayoyi ne wallahi amma muna nan kam ayatin ya buruna alaiha wa ihamu uruduna wannan duk ayoyi ne da Allah ya kawo wanda za su nuna mana cewa abinda aka faɗa a cikin alqur'ani nan tabbas zai faru kana nan hankali yana ta rikodin kana tafiya kai kanka baka san jiwon ka hankali ba gaban hannun ka hankali kafin kafan ka da kake taka wannan hankali babban ma wanda ya tafi ya wuce sarkar na dubu ɗari mai kyan ne da kyakkyawa na gwaji wanda baya goje a kasa an ce a wasu hansa din ma ko ka goje komai to akwai da aka yi rizalin nan abun zube gogo ba an zo ana saboda security ba mutum an sa kawai a kwamfuta duk sai ka ji sun fito in ma ka yi deleting a banza ne to irin wannan ne ba a deleting na gwiwa inda ta je ba a deleting na hannu inda ya taba ba a deleting na ido abin da ya gani ba duk suna nan suna ta da kyamarori da hotuna duk sun tara kuma ranar kiyama su ne za su yi magana saboda haka in kana yaudaran kan kama to ka daina na yau ma layi guni maulan an maulan shai'a ranar da mai gida baya kare wa mai gidansa komai koga mai an ce mai gida yanzu mai yawancin samari ba san mai gidan ko da sun sani akwai suka ce mai gida ko to oganka ba ya kare maka komai oga ba ya kare wa yaron gidansa komai oga fa na rabu in an je filin kiyama ba ya nan ko ya zo ba ya cewa komai sai ta fita a ni ta Allah kai ta naka ni ba na san lokacin ma da kuke naku a yanzu ne haka to shine mai cewa ka gutsuro kai wata kila ko ka ciro ido ko sai oga ko ba wani rabu bane ko wani iri ne shi ne zai ne cewa kai saurayi da Allah yana za ka samu mana harshe ko ido don ya yi tsafi ko ba a yi ne ba a samu wanda suka ciro ido ba a samu wanda suka ciro harshe ba a samu wanda suka yanka mutum suka ciro makogoransa ba a samu wanda suka yanka mutum suka ciro zuciyarsa ba a samu wanda suka yanka mutum suka ciro hantarsa ba a samu wanda suka kai mutum aka je aka yi tsafi da shi ba a samu ba za mu masu tashin jirajirai to oganka da ya tura ka wannan ranan baya iya wadatar ma da komai sai kaɗai ne za ka amsa bayaninka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafi tsiyar matsiyasa wanda ya sayar da lahirarsa dan ya samu duniya ko ko wai akwai wanda ya bi mafi tsiya cewa matsiyasan matsiyasa wanda ya sayar da lahirarsa don duniyan waninsa shi kuma kai ba lari kai lari za ka tashi ba abinda za ka tashi da shi illa ke kena ne ko wata simba ko iya abinda za ka tashi da shi kenan wani kuma yana so ne kullum a rinka alat na miliyan biyar miliyan hamsin miliyan talatin yana shiga kuma kai ne zuwa ka nemo masa wannan miliyan hamsin miliyan talatin da miliyan da ne nan ma sai da ka ci duka yan uwanka wasu ka fasa amma kai wasu kai ne sannan ya baka mashin ko duk kuma a nan kai ne mai yanko kai kai ne mai ɗauko kai ne kasan gidan wancan yarinyarsa bai baka mota kai ne za ka je duk ko ma wata kila kai ne yarinyar tasa ko ba a yi ne inna lillahi wa inna ilaihi to ranar ba zai wadatar ma da komai ba kana ganin sa sai Allah wadaranta ni za ka zo ka ce na ce kai kaza yau ce na sa ka dan Allah ka bar wannan ku ni ba ruwa na yau baje ni ba abin da hada ni da shi. ban ma san shi ba sai ah idan ma ce yace kai ni yanzu ni ina ruwa ni na sa ku kuka ce ni na sa ku kun gani haka iblis ma zai ga mutane balle wakilansa ko ba haka zai ce ba yace to in ma kun bauta min Allah ya isa dan ban san kun yi ba kuma yanzu nan da ku ba ku mun sharri a lahira to in ma kun yi ni ban sani ba Allah ya isa hoton da kuka min Allah ya isa iblis ma ke da zai wannan balle yaransa yawon sanar da maulan layi wani layi wani an maulan jiya wani mai gidan gaba ya kare maka komai a wurin Allah wala hum yunsuruna ba kuma za a iya taimakon su ba su wanda suka saba ma Allah ba su samun tsira إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم illa man rahimallah yawwa an ce maulan al maula wani shi ba waɗannan abubuwan da muka yi magana ya hango ba kawai limamin garin ku ba zai ma komai ba shehin ka ba zai ma komai ba waliyin ka ba zai ma komai ba annabin ka ba zai ma komai ba iya irin ilimin sa kenan shi kuma da irin haukansa shi kuma abin da zai faɗa kenan to Allah ya ce ba haka bane dan ka tobara akwai masu gudatarwa akwai yau mai guni maulan an maulan shay'a irin wancan karkatan ne la ya guni maulan an maulan shay'a amma akwai marrahim Allah akwai mumine wanda Allah ya musu rahama su kan yi guni maulan an maulan shay'a annabi zai yi ceto annabawa za su yi ceto sahabbai za su yi ceto manya-manyan waliyan Allah za su yi ceto malamai za su yi ceto aboki ma in na gari ne mumini da mumini akwai ceto akwai kuma promotion kamar yadda muka faɗa ko akwai promotion daga step 1 to step 7 from step 2 to step 3 from step 3 to step 6 a aljanna akwai wannan akwai na jinjiri ma da yi sallah ba yi azumi da yi komai ba ya rasu zai zo Allah ya ce ce shi babanka shi lahira gidan bakin cikin masu hasada ne eh kana ce kai yanzu Allah ka bar wani wallahi ni ni ne ba zan sa shi aljanna ba sai dai ka mutu Allah ya yi niyya dai sa akwai mutane da yawa za su samu taimako za su samu ceto ba za a kai su wuta ba ka san wani da Allah zai ba shi misali kowa jahannama zai tafi shi kaɗai ne da shi da matan su da yayan su za su shiga aljanna to ba haka lahira take ba dan kwaba lahira akwai wa'ancan akwai kuma wanda Allah ya rahim Allah Allah ya ji kansu su ne humul mu'minuna su ne mu'mini fa innahum yashfa'u ba'dhum fi ba'd sashen su zai ceto a cikin sashi har aboki ya ceto a wajen su amma ba abokin ka na zuwa kwallo ko na zuwa gidan rawa ba fa a abokin da yake kai ma zo mu je tahajjudi zo mu je nafila zo mu je zikiri zo mu je istighfari zo mu je makaranta zo mu je menene to in ga ya gaza sai aka ce kai kan naka abokin wane sadinki sai zo ka karbi takardar ka wuce aljanna gashi kusa da abokinsa thirty-five. Sai ya Ubangiji wannan tare muke zuwa ko ina masallaci tare muke zuwa ko mu tare haka ne eh to to kamar su kuce akwai wannan ana yin wannan a layar sai ake ce kai aboki da wanda zai amfane ka a layar ga kai amfani da aboki da wanda zai cuce ka irin wanda zai su amfane ka su ne dalilin su zaka samu wani abu na tsira Allah ya samu dace اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق على آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكد الامتداد العظيم أبو وتبع الله مقفتي منينا تأتي سنة فاما دسيوان إتبع السنة ta ina bane ba ta san menene yake damun ta ba tana roƙon addu'a na roƙon mu karanta masa ayatul kursi da lakanta to akwai wani bawan Allah shi ma ya ce a yi masa addu'a ko akan menene shi kuma to shi ma Allah ya san shi Allah ya san damuwarsa Allah ya yi masa in bukata ce ta alheri Allah ya biya masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta alam da kara inna anzalna da hajiya amina alam na kara inna anzalna ba ayatul kursi da laqad ja'akum la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يكون بشيء مما يشاء أتاكم في السماوات والأرض ولا به قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ليس عليه عليكم من الظلم إن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلنا لم نشر على الصلاة ولا على الصبر الذي أنقذ على الصبر وما لك بشرف إنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا إذا فرغت من الصبر إلى ربكم فارغب من أنزلنا في ليلة تدور ما أدريتنا علينا تسرا لبكم كان من الشيطان سلام يا سلام عليكم سلام على مرض سلام عليكم كنتم رسول الله سلام عليكم ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم نسألك العفو والعافية وما أبات الدائمات في دين الدنيا والآخرة اللهم اغفر وائدنا وجنتنا يا رب العالمين يا سميع يا مجيب يا من ممكن انت امرتنا بدعائك واتنا بجارتك وتقبلنا سماواتنا واجلنا كما اتنا بلدنا الكرم اسالك الافضل والعافيه والعافيه الدائمه في دين ودنيا ربنا اتنا جبنا ربنا بكنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين